الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقوي قوة شاء وتنذى القعدة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da bakwai ga watan shida a girgoriyan kalanda 2022 wannan shine darasinmu na 64 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba ba su manta ba muna nan a cikin as-sunani as-sunan al-fi'liya as-sunan al-fi'liya ko kauliya ne fi'liya ne muke ko za mu tashi namba nawa namba ta biyar shine taqdimul yadaini ala rukbataini fi sujud ko za mu tashi namba na biyar daga cikin as-sunanu al-fi'liya sunnonin da ake aikata su da gaba ba ake faɗin su da baki ba malam yace khamisan taqdimul yadaini ala rukbataini fi sujud sunna ta biyar shine gabatar da hannu kafin gwiwoyi a lokacin tafiya sujuda kada gwiwarka ta fara isa ƙasa in za ka tafi sujuda lakin hannunka ya fara tafiya ƙasa kafin gwiwoyinka wannan shine abin da aka yi rairaye da tankaɗa cikin hadisan da suka zo dangane da wannan mas'ala an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sahabi abi huraira abdurrahman ibn sakhar Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus yace annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza sajada ahadukum idan ɗayan ku yazo zai yi sujuda fala yabruk kama yabrukul ba'iru kada ya gurfana kamar yadda raƙumi ke gurfana an gane ko wal yada yadayhi qabla rukubatayhi abin da ya kamata ya yi shine ya fara ɗora hannayensa a ƙasa kafin gwiwoyin shi wannan shine ma'anar bai gurfana kamar yadda raƙumi ke gurfana ba wannan matsala mun sha tattauna ta kuma mun sha faɗin maganganun malamai dangane da ita an yi ta kai ruwa rana ana dawo da shi inuwa a kanta har ta kai matakin da sanda aka ɗauki raƙumin aka shiga da hijeji aka dinga kwantar da shi ana tayar da shi domin a gane mai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake nufi domin raƙumi yana karaya guda uku kafin ya gurfana da farko yakan dirar da gwiwoyinsa na gaba daga baya sai lankwasa kafafun baya daga ƙarshe kuma sai gurfanar da na gaba gaba ɗaya gaba ta biyu ta gaba to sai ana ta tunanin to ya ya kamata abin ya zama to ƙarshen hadisin da shi ya raba rigimar da annabi ya ce hannunka ya fara isa kafin me to kawai shi kenan ko ma ya raƙumi ke gurfana idan ya tashi kwanciya to kai dai kawai kada hannunka ma'ana kada gwiwarka ta rigaye hannunka kawai shi kenan amma an yi ta tunanin to ya raƙumi yake yi ya raƙumi yake yi haka dai aka yi ta maganganu Allah ya saka malaman da alheri sun yi ta waɗannan binciken sadisan abu na shida an ya fa'ala fi sujudihi ma tadammanatu hadhihi al-ahadith min al-hay'at mutum ya aikata abubuwan da hadisan da za mu karanto dinnan suka kunsa cikin abin da ya shafi sallar shi ana abi humaydin fi wasfihi salatan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala fa idza sajada وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة دقى أبي حميد الله حرام دشي أتكين جنة الفردوس cikin siffanta sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yayi yake cewa annabi ya ce idza sajada annabi ya kasance fa idza sajada ma'ana shi Abu Humaydin ya kasance idan ya zo yin sujuda wa ba'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidin wato yakan ainihin wato shimfiɗa hannayensa ya ɗora hannayensa ghaira muftarishin ba tare da ya kwantar da su ba wala qabidin kuma ba tare da ya damƙe su ba wato baya baza su haka kuma baya dunkule su yakan ɗora hannayensa normal yadda hannu yadda kowa yake ɗora hannayensa an gane wala qabidahuma ko ba tare da ya damƙe su ba jazakumullahu khaira واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة آه. إيه هكذا نقول واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة yakan fuskantar da yatsun kafafin shi su fuskanci alƙibla wato sai ya lankwasa kafar yatsun su karya sai su koma suna kallon alƙibla dun duniyarsa tana kallon baya jama'a ana ganewa mun dai kwatanta tare da ni da ku ana ga dukkanin wanda ya halarci wannan darasi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi annabi baya dunkula hannunsa baya kuma kafe su haka wato ya kafe su kamar haka baya yi sannan baya dunkule su haka yakan shimfiɗa su normal shimfiɗawa wa anil bara'i qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza sajadta فضع كفيك وارفع مرفقيك daga barra'u Allah ya haɗa mu da barra'u a jannatul firdaus ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sajadta idan ka zo sujuda fa ba kaffaika ka ɗora tafukan hannayenka a ƙasa warfa mirfaqaika ka kuma ɗaga mirfaq gwiwoyi tsugurgumin hannaye an gane gwiwar hannu ka ɗora hannunka a ƙasa ka ɗaga nan kar ka manne su da cikinka kamar yadda muka sha kwatantawa na fata an gane ka ɗora waɗannan hannu haka sannan ka bankar waɗannan ka ɗaga su sama kar ka kwantar da su akan cikinka ko akan kwiɓinka وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض عبطه annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Abdullahi dan Malik dan Buhaina yake cewa annabi ya kasance idza salla idan ya zo sallah farraja baina yadayhi yakan baza tsakanin hannayensa tsakanin hannayensa hatta ya buduwa bayadu ibtihi har sai farin hammatashi ya bayyana hasken hammatashi ba wai baza hannu haka ba fa baza hannaye haka ina fata an fahimta yawwa ai mun ji cewa in yi sujuda baya damke hannayensa kuma baya kafe su haka yakan shimfiɗa su kamar yadda kowa ke shimfiɗa hannun shi to haka kuma idan yin sujudar baya dunkula hannunsa haka ya manne su da kwiɓinsa yakan buɗa su haka su buɗu daga jikinsa daga kwiɓinsa har sai an hango wanda yake gaban manzan Allah ko yake ta bayan shi yadda annabi ke buɗe kafaɗin shi har sai ka hango hasken hamatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة نانا عائشة Allah ya haɗa mu da ita a aljanna ta ce faƙattu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama na nemi manzan Allah cikin dare na rasa ina yayi nana ta farka daga bacci ta laluba ta ji ina mai gidanta farin jakada babba dan abdullahi ta laluba sai bata ji shi ba wa kana ma'i ala firashi nana aisha tace kuma da muna kwance tare akan shimfiɗi tare sai na fita domin in bincika ina ya tafi fa wajadtuhu sajida Allahu akbar sai annabi ya tafi ji ta gan ta same shi a ɗaki ko a falo ko a tirakar shi yana ta sallah jama'a haka ake so da kai in dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah yake ce masa inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا دكا wannan ni'imomi an masa amma ba zai bai gushe ba yana tashi yana kiyamun laili jama'a har ya bar iyalansa suna bacci shi ya tafi ya je sallah tare da cewa Allah ya ce ya masa buɗi buɗi mai yawa inna fatahana laka fatahan mubina Allah ya ce mun maka buɗi buɗi wanda yake mabayyani mun maka fatahi fatahi mabayyani li yaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara dan Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka da wanda zaka aikata nan gaba wa yatimma ni'matahu alayka kuma Allah zai cika maka ni'ima akanka wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah zai shirye da kai tafarki miƙaƙƙe ko wa yansuruka Allahu nasran aziza kuma Allah zai taimake ka taimako mabuwayin taimako wanda ba wanda ya isa ya kari yadda wannan taimakon ya zama ba taimako ba ina fata an fahimta annabin da Allah ya ce masa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak alam na sharah laka sadrak Allah ya ce ba mu ne kan muka haskaka irjinka ba hmm? wa wada'na anka wizrak kuma muka ɗauke zunubi daga kanka allazi anqadha zahrak wanda ya ɗaure gadon bayanka hmm? wa rafa'na laka dhikrak Allah ya ce mu muka ɗaukaka ambatonka duk annabin Allah ya masa wannan tare da haka yakan fita da daddare ya tafi turakashi ko ya tafi falo ya bar iyalansa suna bacci ya je yana bautawa Allah har wata rana na Aisha Allah ya haɗa mu da ita a Jannatul Firdaus ta ga annabi yana sallah saboda tsabar tsiyamul laili jama'a kafafunsa sun kumbura sun yi sintum sai ta karanto masa wannan aya ta ce kai kan ba Allah ya ce inna fatahana laka fatahan mubina ba ya maka buɗi-buɗi mai yawa ya yaye maka matsalolinka ya baka aljanna duniyarka ba wahala lahirarka ba wahala sai ce a fala a kunu abdin shakura ya aisha yanzu kenan ba zan zamanto bawa mai yawan godiya ga Allah ba baki ji Allah maɗaukakin sarki ya ce la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid ba ina fata an fahimta ma'ana godiya da wannan ibadar duka ina gode wa Allah ne saboda ya min irin wancan fatashi da irin wancan buɗi da irin wancan albarka to kaga shi ne yake da garanti yana godiya bai daina ibada ba balantana ni da kai wanda ɗorin ɗosuno ne kunun bayan ludayi jama'a haka ne ko ba haka ba muna dai yi muna fatan dacewa ko? amma ba wanda ya nuna mana mun dace din tukunna haka ne ko ba haka ba to kaga mu ya kamata mu mai da hankali akan waɗannan al'amura din sama da annabawa da manzanni da sauran bayan Allah na gari Allah ya datar da mu da aka ta tefa wajattuhu sadijan sai na samu annabi Muhammadu yayi sujuda rassan aqibaihi ya kafe dunduniyar shi ko kuma dunduniyoyin shi mustaqbilan bi atrafi asabi'ihil qibla ya lankwasa yatsunsa sun fuskanci ina alqibla na fata an fahimta ya kafe dunduniyar shi kamar yadda dai muka nuna muku zaman iftirash da zaman tawarruk da zaman iqa da zaman tarabbu wanda muka faɗi kowanne a ina ake yin sa kuma me dalilin da yasa ake yin sa وعن وائل بن حجر قال أتيت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض الحديث وقال ثم هوى فسجد فصار رأسه بين كفيه daga wa'il ɗan hujir Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus qala yace ataitul madinata na ziyarci garin madinar manzan Allah madinatu rasulillahi yusammuna ha yathrib lakinnaha madina wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu annabi ya ce suna kiranta yathrib amma fa ita madina ce kuma su kira ta madina kuma su ziyarce ta ya fi musu alheri da sun sani faƙultu wa'il ɗan hujir ya ce da na je madina sai na ce la'anzuran na ila salati rasulillah wallahi sai na ziyarci masallacin madina masallacin annabi muhammad dan na je na gaya annabi ke yin sallah da hi da sahabban shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ku dan ya je ya gaya annabi ke menene ke yin sallah haka ake bukata da kai idan ka tafi garin makka ko ka tafi garin madina to sai kai kokari ka ziyarci masallacin manzan Allah ka je kai sallah a can ka samu ninki baninkin menene lada wannan shine babban abin da yake kai musulmi masallacin manzan Allah yayi na sallan farilla ya kuma yi ta nafila wanda wannan zai sa ya samu ninkin baninkin baninkin lada a kan sallarsa a masallacin garinsu ko anguwarsu ko ƙauyensu ko jiharsu ko kuma gundumarsu lalle yin sallah a masallacin manzan Allah na ninninkuwa na lada a kan yin sallah a wani guri ko a wani masallaci to wannan shine babban abin da kake so ka cimma idan ka ziyarci wannan gari mai albarka abu na biyu Allah ya faɗa ya ce li yashhadu manafi alahum mutane su je aikin hajji da umara dan su halarci amfani gare su menene amfani gare su shine su je halakat na alqur'ani su je halakat na majalisin ilimi kana cikin sallah ana idan da sallah zaka ji sufika tana tahe ta dungun haka sai ka ji wani bijimin malami ne yake bada karatu sai ka ɗauki jotarka da ɗan bironka ko fensir ɗinka a matsayinka na ɗalibin ilimi sai ka je ka zauna ana ta kwabar da ilimi kai kuma kana kwashewa ina fata an fahimta shine li yashhadu manafi alahum dan su halarci amfani su ci amfanin garin Madina jama'a kun fahimci magana da kyau ko banda wannan fa shine bayan ka ziyarci masallaci ka yi sallolin nafilfili wanda su ne aka fi bukata kamar yadda muka faɗa sauran abubuwa za a ji kamar ban faɗe su ba kamar wasu ce to su ba su da muhimmanci eh akwai abubuwan da ba muhimmai bane mutane kuma suna nema su muhimmanta su kuma ba muhimmai bane misali ziyartar kabarin annabi Muhammad ka ce dole sai ka je ka ziyarci kabarin annabi wannan baya daga cikin manyan abubuwan da ake so ka yi a masallacin manzon Allah kuma mun yi karatun nan da mu da ku a nan an gane magana da kyau ko ba mu ce idan ka je ka yi laifi ba muna so a fahimce mu da kyau amma daga cikin manya-manyan muhimman abubuwan da ake so a je a yi a masallacin annabi sallah ita ce kan gaba kun gane magana sallah ita ce kan gaba kalle ni da kyau fari baki nake ba fari nake ba e za ka ji kamar abin kai bai ma ba e to ai dama ba kowanne abu ne dan bai maka ba kuma shine ba daidai ba haka ne ko ba haka ba an gane magana da kyau ko ba mu ce laifi ba ne amma baya daga cikin abin da dole sai yanzu da mutum zai je aikin hajji ko umara har ya gama bai zai ziyara kabarin annabi muhammadu ba jama'a aikin hajjinsa da umarsa ya yi ko bai yi ba ya yi ya yi har ya je bakka ya dawo har ya je madina ya dawo bai kai ziyara kabarin manzon allah ba aikin hajjinsa da aikin umarsa ya yi ina kuma jiran wanda zai ce bai yi ba jama'a kuna fahimtar wallahi dole ne mu wayar da mutanenmu menene asalin sunnar manzon Allah fa to amma sai ka ga mutum bai samu sallar jam'i a masallacin harami ba wannan bai dame shi ba bai je nafila a masallacin annabi ba wannan bai dame shi ba amma yana ta tamutsutsu da turmutsutsu sai ya kai ziyara kabarin manzon Allah jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko ya dace a ce samun sallar jam'i shi ya kamata ya dame shi da samun yin nafilfili shi ya kamata ya dame shi akan kai ziyara kabarin annabi yasa mun karanta da ku a cikin ahkamul jana'is akwai malamai da yawa da suka ce ma kwata-kwata idan ka je aikin hajji ko umara ba lalle bane sai ka ziyarci kabarin annabi ba lalle bane amma idan ka je baka yi laifi ba ba mu ce ka yi laifi ba kuma in ka je akwai abubuwan da ake so ka kula da su abin da ake bukata kawai ka je ka yi wa annabi sallama ka yi wa abubakar sallama ka yi wa umar sallama ka wuce ba a addu'a a gurin ba a addu'a a gurin kana yin addu'a ka yi bid'a in kuma ma ka kuskura ka koma nau'in wata addu'a kamar kana roƙon annabi ne wani abu to nan kuma ka yi shirka jama'a kun fahimci maganar da ke ko shi yasa annabi kafin ya rasu ya dinga addu'a Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'badu min dunillah ya Allah karka mai da kabari na gunki da za a dinga bauta mishi bayan mutuwata annabi ya yi ta wannan addu'ar kuma Allah ya karba wa annabi wannan addu'ar shi yasa Allah ya ba wa kabarin annabi tsaro tsaron da ba wani dan bid'a da ya kamata da ya isa ya kusance shi Allah ya shirya Abdul Jabbar ya faɗa da bakin shi ya ce yau inda kula da kabarin annabi a hannun yan bid'a irin su yake ya ce to ba ma ƙasar ba gurin da aka binne annabi ma da yanzu an tone shi kun fahimci maganar da ke ku ya ce ai hikima ta kai hikima a gurin Allah da bai danka kula da kabarin annabi ba a gurin yan ɗariku sai a gurin wahabiyawa wahabiyawan nan dai da ake zagi to kuma ashe su ne dai da ba kuna fahimta shi da kanshi wa shahida shahidun min ahali ha kenan kul in kana min indillahi ko wa kafartum bihi ko wa shahida shahidun min ahliha wa shahida shahidun an gane magana da kyau ko to shi yasa duk abin da za a yi a tsaya a karantar da mutane menene sunna ka je ka ziyarci masallacin annabi kai sallan nafila ko kai sallan farilla ya fi ka kai ziyara kabarin shi wannan ka gaya wa kowa amma wannan maganar a yan bid'a ba sa santa yanzu nan ke su ce ma ka kafurta su ce kuma ba ka san annabi na fata an bayyanci magana yawwa to wannan shine Allah shiryar da mu Allah ya ƙara mana imani da ilimi mai albarka kuma ubangiji madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah to shine yake cewa yace sai na ce bari in je in gaya annabi yake sallah fa zakara ba'd al hadith wa'il dan hujr yace sai ya ambace wani bangare na hadisin wa kala sai ce thumma hawa annabi sai ya yunkura fasaja da sai ya sujuda fasara ra'asuhu baina kaffaihi da annabi ya sujuda sai ya zama kansa yana tsakanin tafukan hannayensa dama ai mun ce muku idan mutum ya sujuda yana da damar ya dayan biyu imma dai tafukan hannayensa sai sai cin menene kafadin shi imma kuma tafukan hannayensa sai sai cin menene kunnuwan shi to shine yace a sujudar annabi a wannan lokaci sai naga ya ɗora hannunsa ma'ana ya ɗora kayansa a tsakanin menene a tsakanin hannayensa wa an albara'i qala kana wa an wa'il bin hujr aidan anna nabi sallallahu alaihi wasallama kana idza sajada damma asabi'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan yayi sujuda yakan haɗe tsakanin yatsun shi to kulura damma daban qabada daban ko qabdu daban in an ce qabada asabi'ahu ana nufin ya dunkula hannun shi in an ce dhamma ana nufin bai watsa yatsunsa ba haka ya ne ya miƙar da su ya haɗe su kun gane magana to annabi in yi sujuda sai ya ne sai ya haɗe tsakanin yatsunsa baya baza su kun gane dama ɗazire mun ji baya ne dunkulewa to yanzu kuma mun ji ƙarin bayanin cewa baya ne baza su haka yake haɗe su sai ya mikar da su zuwa alƙibla ina fata an fahimta Allah shi yadda mu wa an al-bara'i qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sajada fawada yadayhi bil ardi istaqbala bi kaffayhi wa asabihi al-qiblata daga bara'u Allah ya haɗa mu da bara'u a aljannar firdausi ya ce annabi muhammad ya kasance idan sajada idan yi sujuda fa wada'a yadayhi bil ardi sai ya dora hannunsa a ƙasa istaqbala bi kaffaihi wa asabihi al qibla annabi yakan fuskantar da yatsunsa ne da hannayensa al qibla to kulura ai dai mun ji baya dunkule su ko mikar da su yake mun ji kuma baya baza su haɗe su yake yi ko to ƙarin bayani da wannan hadisin ke ɗauke da shi annabi kuma baya karkatar da su haka shi ne ce alƙibla yake menene fuskantarwa don haka baya haka haka yake yi baya haka haka yake yi baya haka haka yake yi kun gane su ne sakonnin da hadisan suke ɗauke da shi saboda haka annabi miƙar da su su yake suka fuskanta alƙibla ba wai baza su yake haka wannan ya kudu wannan ya arewa ba Allah ya shirye da mu abu na bakwai daga cikin sunnoni da ake aikata su da gaba an ya kuna julusuhu baina sajadataini alal hay'ati allati tadammanat hal ahadithul atiya ya zama mutum zamansa ya luzumci abubuwan nan da hadisan nan suke kunshe da shi an aisha ta qalat wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna wannan mun sha kwatanta shi annabi ya kasance yana kafe kafarsa ta hagu na fata an fahimta yana shimfiɗa sori yana shimfiɗa kafarsa ta hagu shine yafrish mun yi magana akan al-iftirash shine zaman da zaka shimfiɗa kafarka ta hagu ka zauna akan ta ko na fata an fahimta wayan sibu rijlahu al-yumna sai ya kafe kuma kafarsa ta menene ta dama wannan a zaman tahiyar me kenan farko ko zaman tahiyan farko jazakumullahu khaira to wannan abu na farko kenan da ake so ka gane in ka zo zaman sujuda ko zaman tahiya ko wani makamancin haka wa an ibn umar qala min sunnati salati an tansiba al-qadama al-yumna واستقباله واستقباله بأصابعه القبلة والجلوس على اليسرى daga abdullahi dan umar allah ya haɗa mu da dan umar a cikin jannatul firdausi ya ce min sunnati salati yana daga cikin sunnar sallah an tansibal qadamal yumna ka kafe kafar ka ta ne ta dama wastiqbaluhu bi asabiha alqibla ka fuskantar da yatsunta ta kalli ina alqibla wal julusu ala yusra in zaka zauna kuma ka zauna akan tami ta hagu an gane وعن طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك نفت أنغاني daga طاووس طاووس يتي قلنا لابن عباس ɗalibin abdullahi ɗan abbas ne tabi'i ne daga cikin manyan tabi'ai malam ɗawus zaka da an ce malam Dawus ya fassara da kaza ko an gane kuma suna ne mai kyau Dawus Dawus ba yi daga na ka samu sunan Dawus eh an gane ko akwai sunaye wanda sunayen malamai ne to amma za ka ga wasu sun bata sunan wasu kuma sun gyara su wasu kuma ga su nan dai ana ta kiransu sai ka gane kasa gane wai sunan waye yanzu tawus din nan sunan babban malami ne daga cikin tabi'ai ɗaliban abdullahi dan abbas kuma yana daga cikin manya-manyan malaman tafsiri da malaman hadisi an gane suhunun za ka ji bahaushe yana kiran yana sa ɗa sahanunu eh to asali suhununu ne suhunun suna ne mai kyau suna ne daga cikin manyan malamai adahama eh akwai wani babban malami ibrahimu bin adaham haka ne suna ne mai kyau sunan manyan malamai ne dan tauri ne ko mai gidan tauri ne ko to suna ne kuma mai kyau wani salihu ya ce adahaman kasar nan fashi faɗan tauri ne to wancan dai malami ne an gane yawwa da haka suna ne mai kyau to amma sai kaga an sa wani kuma an kuskure shi kuma ya zama makaɗin dauri kaga an samu matsala na fata an fahimta amma suna ne na malamai manya an gane ku to ga sunan burji za ka yi ta jin su- sunaye na manyan malamai yanzu bagawi bagawi da za ka ji ana kira ko akwai imamul bagawi yana da tafsiri tafsirul bagawi yana da wani babban littafi sharhu sunna na al-imamul bagawi an gane ku so kaga bahaushe yana yawan sa waɗannan sunaye nan ne da yawanci ban cika ji ana saka irin waɗannan sunayen ba amma idan ka shiga cikin Kano dinnan ka dinga jin su kenan yanzu ni ina da yaya mai suna bagawi ina da kani ko mai suna adahama uwar mu ɗaya uban mu ɗaya ma da shi sunansa kenan adahama adahama an gane to duka zaka ji waɗannan sunaye to ɗawus yana daga cikin sunaye masu kyau da haka wata ran kawai sai ka ranga ɗawa ɗanka ce me sunan sai ka ce Allah ya raya mana ɗawus Eh. an gane ku yi kawai ka ce Allah ya raya mana ɗawus kuma ka tsume billahi lazi ka ɓata rai ai ta dariya amma kai ka tsume abinka an gane an gane wallahi ba ma raya sunayen nan ne shi yasa ai na faɗa muku sati biyu ku da suka wuce ko ko uku na ce muku waɗannan sunayen na malamai ba ma raya su wannan ta sa ake jin su kamar baki sunayen sahabbai da yawa ba a raya su kai akwai wasu sunaye ma na Allah wanda ba a raya su yanzu da Allah waye taɓa jin Abdul Musawwir eh kaga yana da wahala amma akwai shi a sunna sunan Allah ne almusawwiru ko ba haka bane yawwa yanzu hatta abdul gafur shi ma sai an yi ake samunsa yawanci an fi sa abdurrahman ko ba haka ba yawwa abdurrahim amma abdul gafur sai ka dan yawa sai dai abdul gaffar eh sai dai yarbawa suna yawan sakawa su eh abdul kwaban he sun sa kuma he su bata ku sa masa abdul gani su da suna ce masa ganiyu to Allah ya musu ya mana rahama ya ya shiryar da mu dan haka dai wannan suna yana da kyau qulna libni abbasin Dawus yake cewa muka cewa dan Abbas fil iki'a dangane da zaman iki'a alal qadamaini wani zama ne zaman iki'a yawa digadigai duka ba sai a zauna akan me akan digadigai ma'ana a kafe su kafafun gaba ɗaya su kalla alkibla sai a zauna akan dunduniyoyi guda biyu a ina ake wannan zama tsakanin sujuda da sujuda to Dawud ya ce maka tambayi Abdullahi ɗan Abbas cewa menene kake gani dangane da zaman iki'a faƙala sai ya ce hiya sunna zaman iki'a wa ai sunna ne faƙunna lahu Dawud ya ce sai maka cewa ɗan Abbas inna lanarahu jafa'an bin rajuli ai mu muna ganin jafa'i ne mutum ya aikata zaman iki'a ku duba fa ku gani tun a zamanin sahabbai da tabi'ai wasu na ganin irin waɗannan abubuwan kamar ba sunna bane ne sai da aka yi musu gyaran amma da saitin kafureto tukunna ina fata an fahimta sannan suka gane faƙala ibn abbasin sai ɗan abbas ya ce bal hiya sunnatu nabiyyika mm kar ka ganshi a matsayin jafa'i sunnar annabinka ne jama'a kun fahimci magana da kyau ko yawwa haka ake yi sunna ta takwas Allah yan haba mina sujudi hasta ya stawiya jalisan kada mutum ya yunkura ya taso daga me daga sujuda har sai ya daidaita a me a zaune akwai wanda yanda ka san akan gaushi jama'a yake zama haka yake zaman sujuda Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yanda ka san akan gaushi ko akan allura ya dora duwawun shi haka yake to haka ake so sai ka zauna dafa'an ka tabbatar kowace gaba ta koma mazauninta sannan sai ka yunkura jama'a kuna fahimtar magana don haka dole mu kiyaye ire-iren waɗannan don wallahi kamar yadda na sha faɗa muku ire-iren waɗannan abubuwan su ne cikar sallar kuma wannan ne yasa muke cewa in har za a yi sallar irin yadda aka karantarwa din nan to ko ashe sallar nan ba za ta kare a cikin minti uku ko minti biyar ba ko ba haka bane ba za ta kare a minti uku ko minti biyar ba to amma matsalar shine ba ma cika ta ne yadda ya dace sunnonin da aka ce a dinga kula da su muna wasa da su shi yasa sai ya zamto kaga sallar wurr an riga an gama ba daidai bane ba kuma wallahi an abi kilabata qala akhbarana malik bin al-huwairisi al-laythi أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا الله أكبر ga jilsatul istiraha ya zo da kanshi da kanshi yau karatu ya iso kanshi daga abi kilaba abi kilaba yake cewa akhbarana malik bin al-huwairis maliku dan huwairis ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace anna allaifi annahu ra'an nabiyya shi maliku dan huwairis ya ga annabi da kanshi yusalli yana sallah fa idza kana fi witrin min salatihi idan annabi ya zo wutiri a sallar shi in aka ce wutiri ana nufin mara abinda bahaushe ke cewa mara da hausa an gane wato in yayi biyu zai tafi ta nawa ta uku in yayi daya zai tafi ta nawa ta biyu in yayi biyu ya yi uku zai tafi ta nawa ta hudu to shi yake cewa annabi ya kasance idza salla idan yana yi salli fa idza kana fi wutrin min salatihi idan ya zo wutri a sallar shi yayi ɗaya kafin ya tafi ta biyu lam yamhab lam lam yamhab baya yunkura ya tashi shi manzon Allah hatta yastawi ka'idan har sai ya dawo ya daidaita a zaune sai ya daidaita tukunna kai a wata ruwaya aka ce hatta yarji a kullu azumin ila mawdi'ihi har sai kowanne kashi ya koma mazaunin shi ko yanzu kamar kyaure ne in ka zo buɗe shi ko rufe shi ai za ka je na wata ƙara lokacin da ya gama tsayuwa ai ba za ka ƙara jin wata ƙara ba ko to haka kai ma in ka zo zama nan nan nan nan nan duk joyin ɗinkan nan ƙara suke ko kana ji ko baka ji na fata an fahimta balantana ma wani lokaci in jikin ya fara rauni kakan ji ƙarar wasu gaɓoɓin aiko na fata an gane to sai ya zauna ya daina jin duk wani joyin yana mai ƙara ko yana motsi duk wani joyin a jikin shi ma'ana zaman ya gama zama dafa'ar sannan sai yunkure mi ya tashi sai ya tafi raka'a ta biyu jama'a kuna fahimtar magana wannan fa duk an kawo ne dan a nuna maka cewa ba wai zaman dorin dosuno kawai yake ba daga ya zauna ya miƙe ba a sai ya zauna sosai sannan sai yunkure ya tashi jilsatul istiraha kenan jama'a ai mun zo da littafi nan mun karanto muku duka hadisan a lokacin mun ɗauki matsaloli kusan guda hudu muka tattauna su ana kuma kowace daga ciki sannan muka kawo mata hadisai da maganganun malamai wanda ke buƙatar ƙarin bayani sai je nemi wannan kasusuwa an gane ko mun yi magana akan al'ijinu dunkula hannu ko mun yi magana akan jilsatul istiraha ko sannan mun yi magana akan me ziyarwa ko na tahiya salati ga annabi ko to haka waɗannan matsaloli duka muka zo nan muka tattake su muka yi bayani daidai gwargwadon iyawar kuma har yau ba wanda ya zo ya ce abin da muka faɗa ba haka yake ba kuma mun ba da ƙofa muka ce duk wanda ya ji abin da muka karanta din nan shi yana da saɓanin shi to ya zo ya yi mana bayani to kaga aiki ya rage kenan ko Allah ya samu dace sunna ta tara daga cikin sunnonin da ake aikata su an yi atami da alal ardu idza qama min raka'ati mutum ya dogara akan ƙasa idan ya tashi zai tafi raka'a ta gaba shine al-ijlu din kenan al-ijlu kenan wato yayi maganan jilsatul istiraha yanzu kuma zai magana menene dunkula hannu a dunku- a yunkura a tashi kenan ashe mutum baya miƙewar sambel an san miƙewar sambel an san miƙewar sambel ai ko wato mutum ya tashi haka akwai waɗanda idan suka yi tafiya saboda tsabar ko lafiya ce ta yi musu oba tafiyin nasu da ƙarfi sosai jama'a to he su wani irin miƙewa wanda zai baka mamaki bari mu ɗan zauna idan mutum ya yi tahiya ya gama misali tahiya ce ta farko ya yi zaman iftirash kamar yadda aka sa aka kwatanta to in ya tashi tashi maimakon ya dunkula hannunsa ya dogara haka ya tashi akan hannayensa haka ko to in ya tashi sai ya miƙewar sambiyar hannayensa suna kan gwiwoyinsa tsabar ƙasusuwansa suna da ƙarfi an gane magana da ku kawai sai ka ga yaya haka ya miƙe haka miƙewar gayu kenan gayu ya zo jami'i jama'a an gane magana da ku to wannan kuskure ne ba sunnar manzan Allah bane bid'a ne miƙewar sambil haka ka dunkula hannunka ka dogara su da ƙasa ka tashi akai komai lafiyarka komai samartakanka haka manzan Allah yake yi an gane magana da kyau ku wannan miƙewar sambil kawai ka miƙe kamar wani sufurin ne aka saka a gwiwar ka din nan to ba a yadda da shi ba duk lafiyar ka gayu an gane magana da kyau ku eh amma amma to wannan shine don haka mutum kar ya miƙewa irin ta sambil kamar yadda wasu suke yi wannan ba daidai bane kuma ba sunnar manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya shiryar da mu na'am mana yake cewa an ayyuba an abi qilabata qala ja'ana malik bin al-huwairith فصلى بنا في مسجد في مسجد في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام kun ji muhallin shahid kenan ya ce daga ayyub daga baban kilaba ayyub daga baban kilaba ƙala baban kilaba ya ce ja'ana maliku bin huwairis maliku ɗan huwairis ya zo mana nan kaga yanzu wannan sunan ma ya halatta ka sa huwairis duk ba sunaye masu zaƙi kuke nema ba to ga sanar a cikin hadisan annabi huwairis jam'i ne na haris ba akwai haris ba zaidu bin haris ba akwai ba to idan kana so kai tasgirin sunan sai ka ce huwairis wato ɗan ƙaramin haris kenan kai in ka ga dama ma kana iya sa su biyu haris da huwairis sai a ce an gaida baban haris da huwairis ka sawa babban haris ka sawa karamin uwairi duk ba mazar kwaila kuke nema ba to wa gahi ana ta baku sai ka zo da gahi bakon abu kuma kayi sunnar manzan Allah ai ta zuwa kallon ƴaƴan nan ana cewa to ga wasu ƴaƴa fa wasu wani suna fa na larabawa haris da uwairis duka sunayen sahabbai ne akwai haris akwai uwairis maliku dan uwairis an gane magana da kyau ko to duka wannan ya halatta shi ne shi maliku bin al-huwairis yake cewa fa salla bina fi masjidina hadha annabi abun nan ya mana sallah a wannan a maliku bin al-huwairis ya mana sallah a wannan masallaci fa qala sai yace inni la usalli bikum zan muku sallah wa ma uridu salata amma ba ina nufin yanzu nan da zan muku sallah a zahar ce ko la'asar ba aka ce ya zo ne kusan karfe 11 na rana ko goma da wani abu ya ce kowa ya miƙe zai kwatanta annabi ya yake a zahar duk da lokacin ba lokacin a zahar ba ne an gane ku ya halatta kuma daga nan ne aka samu wato sunnar zuwa gari gari Allah ya ji mana albani zaria wannan raya wannan sunnar shi kadai ya fara ta a kasan nan jama'a tafiya gari gari ya tafi wari ya tafi ina ne asalin kasa din da malam albani ya yi shi na koyar da sallar manzan Allah kun san ina yi shi a wari ya yi shi can tsakiyar yarabawa a can ya je kasa yarabawa ko in yamuri ne kai cikin ne da zalta Allahu akbar can inda IPOP suke la ilaha illallah lokacin duniya tana kwance a can ya je wannan kasar duk da ya maimaita shi daga baya amma dai wanda ya wancan ya fi yaduwa kuma ya fi fito da abubuwan wanda ya daga bayan wallahi da ikon Allah shi kuma bai ma abin nan ba to wannan sunnar shi ya fara raya ta a ƙasar nan Allah ya ji kai shi da rahama ya gafarta masa to kuma ya samo ta ne daga sahabban annabi Muhammad kun ji Maliku dan Huwairis din nan zuwa yayi masallacin su yace kowa ya taru zan koya muku ya annabi yake sallah duk da ba lokacin sallah bane yayi ta da ruku'u da sujuda da kira'a da bayani gaba gaba dalla dalla yasa ko wanda suka bada shawara cewa bayan an gama babun nan na sallah mu zo mu yi abin nan a aikace babu laifi duk da na malam albani ya wadatar amma babu laifi mu yi mu ma na fata an fahimta amma wallahi in dai sallah kake so ka koya ta manzan Allah to ka je ka nemi wannan sifatu salati din da malam albani zari yayi wallahi wallahi ya wadatar da kowa dangane da bukatar me yace sallar manzan Allah kuma tun da yayi wannan kasa din ku lura ku gani har yau ba wanda ya fito yawa malam albani raddi cewa waɗannan abubuwan da ya karantar a wannan sallar ba daidai bane ba kawai aiki ne ba za mu yi ba jama'a su malaman da suke zagin sun san abin da ya karantar haka yake babu wani inda inda a ciki sunna ce tsagwaranta aka koyar sallah ce ta manzan Allah tsagwaranta Allah ya ji kanshi da rahama ya haɗa mu da shi a aljanna to shine yake cewa walakin uridu an uriyakum kaifa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli kawai abinda nake so shine in nuna muku ya annabi ke yin sallah qala ayyubu ayyub yace faƙultu la abi kilaba abi kilaba da yake ba mu labari sai na tambaye shi sai na ce wa kaifa kana salatuhu to yaya shi maliku bin al din ya koya muku qala sai yace mithla salati shaykhina hadha yadda kaga wannan limamin namu yana mana sallah to haka maliku dan huwairis ya koyo mana ya'ani amru bin salama yana nufin amru dan salama to amru dan salama din nan kuma ka je ka karanta dogon hadisinsa a cikin bukhari sannan nemi littafin subulus salam sharhin bulugul maram na al'amiru san'ani ya kawo kissar amru dan salima dinnan amru dan salima dinnan wani yaro ne wanda garinsu ko anguwarsu ko ƙauyensu yana dab da madinar manzan Allah to sai ya zama duk mutanen da suka shigo daga wasu garuruwa suna so su wuce madina su musulunta sai sun biyo ta wannan ƙauyen dan ƙauyen yana bakin hanya ne to in suka zo idan sun gaji su huta in suna jin yunwa su tsaya su ci abinci in sun gama za su wuce he su ce da Allah wa zai mana rakiya ya nuna mana darak inda za mu bi mu je mu samu manzan Allah a cikin garin Madina to sarkin garin ba musulmi ba ne kafiri ne sai ya kira ɗansa wannan yaro amur ɗan salima sai ya ce je ka nuna musu sai amur ɗan salima ya wuce gaba suna bin sa a baya sai dai ya kai su har gurin annabi su musulunta in suka musulunta sai annabi ya ce to kafin ku wuce bari mu koya muku ko da ayoyi goma na alkur'ani ta yadda idan kun je za ku fara yin sallah da hi kafin mu turo muku mai karantar da ku to sai a samu masu kaifin kwakwalwa a cikin su sai a haddatar da mutum fatiha da wasu ayoyi amru dan salima ashe duk abin da ake dinnan shi kuma duk karatun nan da ake koya wanda yake rakowa a hidi yana haddacewa kuma ba musulmi bane yaro ne karami a wata ruwaya aka ce shekararsa biyar wata ruwaya aka ce shekararsa bakwai kaga yaro ne karami to ana nan a cikin wannan hali wata rana sai baban shi sarkin wannan ƙauye sai ce ni kan meye ne wannan ne kan muke wa kanmu na jafa'i a ce jama'a sai ta zuwa suna musulunta a gurin mutumin nan mu muke musu jagoranci su je su musulunta amma mu mun ki mu je mu musulunta wannan wani irin bala'i muke wa kanmu yace dan haka in kowa ya yarda shi dai ya yarda jama'a ku zo mu tafi gurin wannan dattijan mu je mu musulunta yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dama ka san inna Allah yaza'u bi sultan ma la yaza'u bil qur'an Allah yana iya bawa addinin musulunci ta hanyar wani shugaba wata daraja ta yadda kai malami mai wa'azi sai kai ta yi ba wanda zai kula ka yanzu da sarkin Gombe zai ce daga yau kada ya sake jin labarin wani gida na karuwai a garin nan za a rufe su ko ba za a rufe ba za a rufe amma ni nan amiyar ce idan nayi hudu ba nayi kuka na fata majina ko ba haka bane jama'a za su rufe ba za su rufe ba an kada magana da kyau ko sai dai masu tsoron Allah wanda wa'azin ya ratsa su su ce sun tuba amma yauwa amma ba za su yi ba to don haka shugaba yana da fa'ida a cikin harkar zamantakewar mutane in dai zama na kirki wanda zai ɗauki doka ta abu Allah to kowa yanzu zai bi amma aka samu kangarare to shike duk jama'a ya su kangare yasa samun da shugaba na kirki a cikin al'umma ba karamin alheri bane rahinsa kuma ba karamin sharri bane don haka wannan baba wannan sarki da yace zai musulunta duk gari ya suka ce a to tunda oga ma zai musulunta ai duk kowa ma ya bi kawai don haka sai suka yi ayari dukansu da amru dan salima su suka karasa cikin garin madina suka je suka karbi kalmar shahada a gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da suka musulunta sai annabi ya ce musu to a cikin ku waye iya wani abu na karatun alkur'ani kowa sai ya shiru amru dan salima sai ya daga hannu ya ce ni na iya annabi ya ce ka iya ya ce kwarai da gaske sai ce to shikenan ka je ka koyar da sauran waɗanda ba su mai ba ba su iya ba ɗan abin da ya sauwaka yaro ne kuma ƙarami to ana dawowa ƙauye sai baban ya ce a to kai tun da ka iya ƙur'ani mu cikin mu nan duk ba wanda ya iya don haka daga yau kai ne limamin mu kuma yaro ne ɗan shekara biyar a wata waya shekara shida ko bakwai don haka sai ci gaba da jan su sallah a cikin ruwayoyin ya nuna ma amru ɗan salima yana jan su sallah ko wadataccen riga ba shi da ita don kowando baya sakawa riga ne yake sakawa ta ɗan lulluɗe duwawun zuwa gwiwa hakan nan har wata rana ya zo ya yi ruku'u na fata fahimta sai ga duwawun lima a waje shine jama'a suka ce kai bai kamata ba ya kamata limamin nan mu yi gidauniya a sama mai riga babba shine aka yi gidauniya aka yace shi da kansa yake bada labarin ka je ka karanta kissarsa a cikin wannan littafi subulus salam sharhin bulugul maram na al-amiru sanani yace wallahi tallahi ban taba jin daɗi irin na wannan ranar da aka yi gidauniya aka saya min sabuwar riga ba aka ba ya saka ya ci gaba da fitowa sallah ruku'u ba matsala na fata an fahimta to ya ci gaba da karantar da su ya ci gaba da limanci a ranar da yake ba da labarin aka ce ya kai shekara tamanin a duniya yake ba da wannan labarin cewa ga yadda aka ya zama limami tun yana ɗan shekara bakwai ko shida ko biyar kaga wannan ya shekara kusan saba'in da wani abu yana limanci ya ce kuma wa kuntu usalli ala jana'izihim ila yawmina haza banda zan sallah da nake musu na kamsu salawat ni nake sallar gawa har rana mai kamata yau tun daga wannan lokacin to da wannan ne malamai kuma suka fitar da fiƙihun cewa ashe idan yaro ya iya karatu babba bai iya ba to ya halatta yaro ya wuce gaba ya ja sallah babba ya zama mamu domin wannan yaron a zamanin annabi aka yi shi haka ne ko ba haka ba wani zai iya cewa yo ai annabi bai san cewa yana musulmanci ba cewa ya ya karantar da su abin da ya iya na alkur'ani to tambayar a nan idan annabi bai sani ba Allah ma bai sani ba eh Allah ya sani idan abin da ake ba daidai bane Allah zai gaya wa annabi a dakatar da abin ko ba zai faɗa mar ba to dan me yasa bai faɗa masa ba shine saboda abin ba kuskure bane ba laifi bane yasa Jabir dan Abdullahi yake cewa mun kasance muna yi wa matan mu azulu kuma Qur'ani na sauka amma ba a turo cewa an hana mu ba azulu shine abin da ake yi yayin saduwa lokacin da mutum ya zo inzali sai ya cire azzakarinsa saboda baya so matarsa ta dau menene sai ya zubar da maniyin a waje Jabir ya ce muna yi wa matan mu haka zamanin Annabi kuma Qur'ani bai hana mu ba ma'ana abin da yake nufi shine inda a ce abin da muke kuskure ne ko da dai annabi bai zo gidajen mu ya ga me muke yi ba ai Allah ya san me muke yi ko to da zai gaya wa annabi a hana mu to wannan limancin da Amr dan Salima yayi ko da annabi bai san ana yi ba tunda annabi bai san gaibu ba kar ku manta fa wata tufka da warwara su fa waɗanda suka ce ai annabi bai san ana yin haka ba kuma su ne suka ce annabi ya san gaibu ai wallahi in dai ba sunna zaka ba ko wallahi tallahi ka dinga bararwa billahi lil yaro dan primary sai ta kama ka wallahi kana ta kwafsawa su suka ce annabi ya san gaibu amma da aka zo da wannan kissa saboda ba sa so su tabbatar da ita suka ce ai annabi bai san ana yi ba to anan kaga kamu biyu za a yi musu na farko sai a ce to Allah ya san ana yi ko bai sani ba ya sani to me yasa bai ga annabi a hana ba shine saboda abin da ya daini he abu na biyu ku kuka ce annabi ya san gaibu ko eh to ya aka bai san wannan matsala tana faruwa ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko so saboda haka amru dan salima ya ja su sallah yana yaro karami ko malamai sun yarda da sallar shi dukan littattafan fikihu na sunna idan ka je zaka ji ana kawo wannan kissa ta Amr dan Salima Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi bari mu karasa magana saboda lokaci yace kamar wannan yaro yadda yake mana sallar Amr dan Salima qala ayyub ayyub sai yace wa kana zalika shaykhu yatimmu takbira wannan babban malami na mu Amr dan Salima ya kasance yana cika kabbara wa idza rafa'a ra'sahu ala sajdati thaniya jalasa kaji ko idan ya dago kansa daga sujuda ta biyu kuma maimakon ya miƙe zuwa raka'a ta nawa ta biyu jalasa sai ya zauna tukunna shine jilsatul istiraha kun gane maganar da kyau ko jalasa sai ya zauna an gane wa atamada alal ardi thumma qama in kuma ya tashi tafiya raka'a ta nawa ta biyun ma'ana in zai tashi ya tafi dama in ya dago daga sujuda ta biyu maimakon ya miƙe sai ya me sai ya zauna to in ya tashi tashi kuma sai ya dogara akan kasa ya dunkula hannun shi sai ya tashi ka je ijinu kuma amin amin mana to shi yasa kai da kake shimfiɗa hannunka ai na faɗa muku kuma ne a cikin tahrirul wasila in ban manta ba ko kuma a cikin al-hukumatul islamiyya littafin shi ya faɗa ya ce duk wani ɗan shi'a kar ya yadda idan ya zo sallah ya dinka dinkula hannu ya dinga shimfiɗawa ya ce domin shimfiɗawa shine namu ‘yan shi'a in ji kumaini ya ce dunkulewa kuma na ahalus sunna ne shikenan yanzu kumaini ya gama faɗa ko ya raba faɗa in ma ka yi na sunna abin nan ka dunkule in ma ka yi na ‘yan shi'a ka me ka shimfiɗa abin da nake zo a gane wato lokacin da ka zo za ka yunkura ka tashi yadda wasu ke yi idan suka zo tashi daga sujuda shine sai su shimfiɗa hannunsa haka sai su ne sai su tashi to abin da ya tabbata a sunna bayan ka gama tafiya ta farko ko ta biyu an gane abin da ya kamata kai shine ka dunkura hannunka haka sannan ka yunkura ka tashi muka ce shimfiɗawar kuma ya ce su ‘yan shi'a suke yi dunkulewar kuma ita ce yanzu muka karanta a sunnar manzan Allah he ka zaba kawai ni ban ce he kayi kowanne ba he ka zaba kawai shi kenan an gane magana da kyau ko saboda mutanenmu suna da taurin kai jama'a a karanta a karanta a yi jawabi amma har yanzu mutum sai ya ji wai shi har yanzu bai yadda ba to wa kake cewa baka yadda ba ni ba ni kake gayawa ba sai dai in annabin da yake yi ko sahabban da suka rawaito su kake gayawa don su kake gayawa kaga shikenan sai kai ta faɗa wai har mage ta ji har ta kai ka ƙara man dawari in ji yara da faɗa ina fata an fahimta Allah ya shirye da mu Allah kuma ya datar da mu saboda haka wannan dai ya tabbata a sunnar manzon Allah kamar yadda aka ji abinda muka faɗa daidai Allah ya datar da mu ya ba mu ladan abun wanda kuma muka bata ko muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu hadha ko ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh